بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة ɗaya ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da sha tara ga watan Nuwamba 1998 in ba manta ba muna karatu daga cikin littafin sifatu sala ta Sheikh al-Muhaddis al-Allamatu Nihrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah muna karkashin babin jilisatul istiraha kamar yadda kullun nake maimaitawa wannan kalma ta jilisatul istiraha haka ya kamata a karanta ta a ce jilisatu jilisatu ka a ce jalisatu ya zama gwaranci kenan saboda kalmar ta zo ne a matsayin ainihin mubafa amma da ta zo ne a matsayin ta mujarrada mufradatta ba tare da an danganta ta ga wani abu sai ka ce aljalsatu ko jalsatu amma haka sai ka ce jilisatu jilisatu listirahati jilisatu tashahudi jilisatu bainas sajadataini mun fahimci wannan da kyau ko wannan ka duba cikin littafin ainihin wato al-misbahul munir shafi na 128 ya yi cikakken bayani dangane da ainihin wannan kalma to muna karatu a karkashin wannan babi da malam ya kawo mana hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance ya dago daga sujuda ta biyu sai ya zauna akan kafar shi ta hagu ya daidaitu har kowane kashi sai ya natsu ya koma inda yake sa'annan sai ya yunkura sai ya tashi malam ya ce mana wannan hadisi al-bukhari da abu dawud suka ruwaito shi ya kuma kawo mana manyan malaman fiqh kamar al-imam ahmad da al-imam shafi'i waɗanda suka tabbatar da aiki da waɗannan hadisai dangane da jilsatul istiraha sai mana hujja da cewa a je a duba littafin shi irwaul ghalil muka duba littafin nashi irwaul ghalil muka zo muka karanta muka ji abubuwan da ke ciki wasu hadisai ne waɗanda ba su inganta ba waɗanda suke nuna cewa annabi daga sujuda ta biyu sai ya miƙe kai tsaye zuwa ainihin raka'a ta biyu baya yin jilsatul istiraha malam ya tabbatar mana da cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba ya kawo hadisai sahihai ya tabbatar mana hadisan su ainihin malik ibn al da kuma ainihin hadisan abu humaid bin sa'idi mu kuma muka faɗaɗa muka ɗauko waɗannan hadisai daga asalin littafan da suka ruwaito su muka ainihin bayyana su da kuma sauran ainihin fiƙihu waɗanda ake cirewa a cikin su haka kuma muka sake zuwa da ainihin hadisi na salatu tasbihi wanda sallar ta salatu tasbihi na tabbatar da jilsatul istiraha tare da cewa jilsatul istiraha a sallolin yau da kullum na farilla da nafila sunna ce musta'addiya amma a cikin salatu tasbihi jilsatul istiraha wato rukuni ce lallai sai an yi kan ba haka ba sallar ta rushe to daga muka da muka gama waɗannan bayanai sai muka ce to me yiwa ka ruɗu da zantuttukan da al-Imam Ibn al-Qayyim ya a cikin littafin shi Zadul Ma'ad waɗanda har shi kanshi a Sheikh Sayyid Sabi ya ɗibo waɗannan maganganu ya kawo su a cikin littafin shi Fiqh Sunna to muka ce dama a shekul albani ya ce yayi wa ibn al-qayyim gyare-gyare a cikin littafin shi ainihin at-ta'liqatul jihad ala zadul ma'ad to sa'an nan sai kuma a shekul albani ya sake biyo sayyid sabiq mai fiqh sunna da ya zo yi mishi ta'aliki a cikin littafin shi tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna daga shafi na 210 har zuwa shafi na 212 har zuwa shafi na 213 a inda muka je yana bin mas'alolin yana kwankwance su ɗaya bayan ɗaya cewa wai jilsatul istiraha sai da annabi ya tsufa ko sai da ya gaji ko saboda wata larura duk malam ya nuna mana waɗannan maganganu ba su da asali a cikin sunna to sai ya ce qauluhu maganar da mai fiqh sunna ya ɗauko ta daga ibn al-qayyim cewa wai wa mujarrad fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laha la yadullu ala annaha min sunanis salati illa idza ulima annahu fa'alaha sunnatan fayuqtada bihi fiha cewa wai don kaɗai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin yi wannan ainihin wato jilsatul istiraha wannan baya nuna cewa tana daga cikin sunnonin sallah yadda yake har za a iya gane cewa sunna ce a yi koyi da shi a ita qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai na ce qad alimna annahu fa'alaha sunnatan wa tashri'an min wujuhin a mu kan mun san cewa annabi ya jilsatul istiraha ne domin sunna ce kuma domin ya nuna cewa shari'ar musulunci ta yarda da ita ta shar'anta ta dalilanmu akan haka su ne ga su aƙalla kamar guda uku al'awwal na farko annal asla adamul illa asali dai game da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama da jilsatul istiraha dinnan da makamantansu shine rashin illa duk wanda aka ce annabi yayi da aiki kaza yace ai saboda akwai wata matsala ne to lallai ba za mu iya gane akwai wannan matsala ba sai in ya kawo dalili don haka famanid da'aha fa alaihi isbatuha wanda di ya ce sai da wata illa ne saboda larurar tsufa ko rashin lafiya ko gajiya ko gazawa ta sa annabi ya yi jilsatul istiraha to lallai ne sai ya kawo dalili kuma in ya kawo dalilin ya tabbatar da shi ya ce a littafi kaza kuma ya tace wannan maganar ta inganta ko bata inganta ba don in ba haka ba ai tana nan a cikin hashiya ta bulogul maram hamidul fiqi ya yi ta cewa saboda tsufa ne ko kuma saboda ainihin raunin jiki ko saboda bukata to dan mutum ya kawo maganar bata isa ba la budda sai yayi isbatin ta ya tabbatar da ita cewa daidai ce ko ba daidai ba ce lallai ya biya tabbatar da ita ta ka'idoji na malamai na ilimin usulul fiqh da ilimin mustalahul hadith yaya aka yi wannan maganar da ya faɗe ta yana da isnadi akan ta kawai magana ce ta shiga cikin kwakwalwar wasu kawai shikenan sai suka faɗe ta ba ta da asali الثاني دليل نبي أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرثي وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي ai ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan sallah ta jilfatul istiraha wato maliku dan huwairis na ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan sunna ta jilfatul istiraha to kuma shine da ya ruwaito cewa annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi fa hikayatuhu li sifati salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت الأمر bayar da labari ga shi maliku dan huwairis yayi game da siffofin yadda annabi yake yin sallah to ya shiga karkashin wannan umarni kenan tunda shi da kanshi yace annabi ya ce ku yi sallah yadda kuka ga ina yi kuma yazo yana koyar da sallah cewa ga irin yadda ya ga annabi yana yi yayi da jilsatul istiraha to ya shiga cikin umarnin ma'ana annabi yayi umarni a yi sallah hadda jilsatul istiraha kenan الشيخ العلامة الألباني يتي انظر الفتح كدوب فتح الباري ونيل الأوطار بكم لكاف نيل الأوطار بالزعم فتح ولا رند وقت النمى جنجنوسك أتكين فتح الباري نيل الأوطار اللوكتي كأنن غبا إن شاء الله الثالث dalili na uku da ke nuna cewa lallai jilfatul istiraha annabi ya yi ta ne don sunna ce don shari'a ce annahu rawaha jama'atun min sahaba kama taqaddama fi hadith abi humaydi an samu jama'a da yawa sun ruwaito daga cikin sahabbai kamar yadda bayani ya gabata a cikin ainihin hadisin abu humaydin hadisin abu humaydin sahabi goma sha ɗaya ya ruwaito shi suka ce haka annabi yake yin sallah wa yastahilu adatan an yakhfiya alaihim annahu innama fa'alaha lil haja a ɗabi'ance abu ne mai wahala a ce cikin su goma sha ɗaya ɗin nan dukkansu al'amarin ya ɓoyi gare su cewa annabi ya yi ta don bukata ne ba zai yiwu a misali dukkansu su sha ɗaya a ce ba su da kan gadon da za su gane cewa annabi ya yi ta ne saboda wata larura a ce da gaske annabi ya yi ta ne saboda larura amma su kuma su kasa kan gadon gane cewa haka ne su kuma su zo su ce sunna ce ta sallah ma'ana su goma sha ɗaya don haka shi a tsaku ɗan amru mai bada labari ya ce har da abu da a ciki yana nufin ba wai taron sahabbai ne waɗanda suke gama garin sahabbai ba ma'ana malamai ne na hadisi da fiqhu daga ciki suka ba da labari to suna da kan gadon su iya gane cewa inda da larura ce kenan to tun da har ba su faɗa ba to ya nuna cewa al'amarin ba sai da larura ba lau kana al'amru kazalika yace da a ce annabi yayi ta ne saboda wata bukata to abu ne mai wahala yadda za a ce dukkan su ba za su iya ganewa ba walau sallamna bi imkani zalika adatan yace kuma da al'adance za mu ce to mun sallama mu ce ma zai iya yiwuwa su din nan su goma sha ɗaya dukkanin su ba su fahimci cewa larura ce ta sa annabi ba sun ɗauka cewa sunna ce fa innahu la yakhfa ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khafa zalika alaihim to ai in haka ya boye gare su ai ba zai boye ga annabi ba ko ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan da a ce sun fahimci kuskure da Allah ya yi mishi wahayi ya faɗakar da shi game da cewa waɗannan sahabbai sun fahimci kuskure game da abin da kake yi wa hina idhin kana yunabbihuhum ala zalika da sai ya faɗakar da su akan haka cewa ni fa ina ganin kun fahimci wannan jilsatul istiraha sunna ce a larura ce ta sa nake yi to amma tun da ya kyale su akan haka fa to shi al'amarin bai boye gare shi ba cewa sun fahimci karatun daidai kenan fa idh lam yakun shay'un mimma zakarna ash-shaykh al-allamah al-albani yace tun da bai ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata babu abin da ya faru su ba su kuskuren fahimta ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kyale su akan kuskure ba sun fahimci jilsatul istiraha sunna ce dukkan su baki daya fa huwa dalilun wadihun ala annahu inna ma fa'alaha lil ibadati la lil haja wannan dalili ne kararrake da ke nuna cewa annabi yana yin jilsatul istiraha ne don ibada ce ba wai don bukatar tsufa ko gajiya ko gajiyawa ko larurar rashin lafiya ba wallahu huwal muwaffiq الشيخ العلامة الألباني يتي الله شيكي داتر الله داتر دم wannan magana da ya cike tana da girma jama'a cewa Allah shi ke datarwa wanda duk kake tunanin Allah zai datar da shi bai ga dama ba sai ya rabu da shi a cikin fagamniyar bata to shi ne ma'ana Allah ke datarwa kai da kaga ya datar da kai ka dace ka fahimci wannan sunna ka gode ma Allah su waɗancan da suka ainihin zama suna cikin fagamniya ya zama abin da za ka faɗa a kansu kana faɗa ne na ainihin ka shiryar da su kuma kai nufi inkari a kan suna inkarin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama domin shehu usmanu dan sodiyo ya yi littafi ya sa mishi hidayatul tullabi ila tariqis sawabi shiryar da ɗalibai zuwa ga hanya wadda take ita ce daidai wa daida yace ku sani da cewa abin duk da ya tabbata a cikin alqur'ani ko hadisi ba a kiran wannan cewa mazhabin wani sai a kira wannan shari'a wajibi ne duk mai bin addinin musulunci ya bi in dai kai musulmi ne wajibi ka bi yace amma abin da babu shi a cikin alkur'ani ko hadisi ba ka lazimta mutane cewa su bi kai musu fada akan haka sai dai kai musu nasihar cewa yin kaza shi yafi tunda fahimtar wani malami ce to yanzu duk waɗannan abubuwa da muke karanta a cikin sifatus sala waɗanda yake a shekul allamatul muhaddis albani yana kawo mana su da hujja da dalilai annabi ya ce annabi ya yi annabi ya kaza ya kawo dalilai daga littattafai kaza sun inganta juz'i kaza shafi kaza ma'ana wannan ba mazhabi ne na albani ba kenan amma wannan shari'a ce wajibi ga kulli mutadayyinin bidinil islami an yattabi'aha duk mutumin da ya amsa yana don addinin musulunci dole ya bi jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan a takaicen takaitawa shine karatun da muka ainihin fara daga cikin littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna tun daga karatun da ya gabata a wancan karatun shine muka karasa a yau me yawa kana da fiqh sunna ka rudu ya ka kawo waɗannan maganganu to kuskure ne shine aka bi aka nuna maka ɗaya bayan ɗaya me yiwa kuma kai kana da littafin zadul ma'ad ka rudu akan haka to wa fi hadha al-qadri kifaya li talibil haqq duk wanda yake mai neman gaskiya ne wanda yake shirya yake nema wallahi tallahi zantutukan nan da aka kawo sun ishe shi amma jama'a dan bid'a shine fa dan bid'a duk inda dan bid'a yake dan bid'a ne ya amsa sunan shi to duk inda ka juya da shi to ga kakannin shi can Allah ya siffanta a cikin alqur'ani wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila duk inda suka ga shirya ba ita za su ɗauka shirya ba saboda me saboda sun riga sun fusatar da Allah Allah ya toshe basirarsu Allah ya toshe fahimtarsu duk in suka ga gaskiya sai sun birkice ta ta zama ƙarya duk in suka ga ƙarya sai sun birkice ta ta zama gaskiya waɗannan Allah ya riga ya gama da su ba su da sauran rabo kenan shi yasa ake son ka rinka saurarawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ka kai ma Allah ya saurara maka wa in tuti'uhu tahtadu matukar kuma wa manzon Allah biyayya sai Allah ya shiryar da ku wa ma alar rasul illa al balagul mubin manzon Allah ba a ce tilasta kowa ba cewa akai yayi kokarin isar da sako a bayyane ya tsayaye bayanin shari'a ɗaya bayan ɗaya wallahi saboda kaiwa matuƙa wajen bayanin wannan shari'a ta sallah sai da ya zama manzon Allah yana hawa kan mimbari ya hau matakala ta farko ɗerere kowa yana kallon shi ya yi musu sallah ya yi fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya jawo ya sakko da baya ya yi sujuda a ƙasa ya sake komawa haka in ya idar da sallah sai kuma ya hau mimbarin ya ce na yi sallah ne a kan mimbarin nan nawa don ku yi koyi da ni kuma ku koyi yadda ake sallah a kan mimbari kaga abu biyu na ɗaya ya hau tudu ne don koda na nesa ya hange shi ya ga yaya ake sallar ɗaya bayan ɗaya don kai ya ce wani abu ya ɓoyi gare shi na biyu kuma kusan yaya ake yin sallah akan mimbari ma'ana yanzu liman babu laifi wani lokaci ya hau matakalar farko ta mimbari ya kabbarta ya fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya yi sami allahu liman hamida ya dago daga ruku'u sa'annan in ya taho sujuda sai ya sakko da baya da baya sai ya sujuda a ƙasa in ya tashi ya tashi daga jilsatul istiraha ya sake komawa ya ɗaure mimbari amma yanzu babu gidan rediyo da babu inda ba za a kai shi ba a ce liman mai sallan mimbari haka za a yi headline ɗin haka za a yi taken labarin saboda kawai mutane jira ake yi an dai ƙosa dai yau dai a ce ga dai wani malami dai ya faɗa kuskure jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma ni kullum abin da nake nuna a jama'a shine in ya zama dan bid'a yana tallan bid'a shi dan mai dan sunna ba zai tallan sunna shi ba ga maliku bin al-huwairisi masallaci masallaci yake yawo yana tara su ba lokacin sallah bai ce ku zo in koya muku sallah kaza kaza kaza kaza kaza zai rasa masu gunaguni tun da gashi an ce maliku ibn al zai zo na kwatanta wannan sallah aka ce wace irin sallah ce sai aka ce irin sallar da malamin nan namu yake na ga yana wata sallah ban ga sauran mutane su ne ba ashe abin ba sabo bane to yanzu abin da yake damun mutane shine sai a ce kai yanzu abin da ake so in suka tasa wani alhaji gashi nan a gaba tirgijinjin da shi sun rena shi sun ga cewa jahili ne ko su tasa wani wanda yake gaba ɗaya sun ga addinin musulunci bai dame shi ba in za su lalata kansu sai su ce alhaji yanzu ka kirga masallatan garin nan guda nawa ne ake irin wannan sallah sai alhaji ya ce a sai dai masallacin waɗannan kan sai ce to yanzu kai wannan bai ishe ka saboda Allah sai ce ya isa mana malam to kaga wannan an batar da shi domin wannan ai ba da haka ake gane gaskiya ba annabi ya ba da labarin cewa wani annabin ya zo ya yi wa'azi mutanen da suka bi shi ba su fi goma ba wani ya zo ya yi mutum biyu wani ya zo ya yi mutum ɗaya wani ya zo ya buga ya buga duk har ya bar duniya bai samu mutum ɗaya imani ba yadda ya zo haka ya koma ya nuna makaryaci ne shi to a san abin da za a nemo ya zama hujja amma cewa wai dan masallaci ɗaya ne kawai ake dan mutum ɗaya ne kawai yake a cikin masallacin sauran wai sun fi shi gaskiya ba wannan ne ma'auni na gane gaskiya ba gaskiya ana sanin ta ne da hujjojinta da dalilanta na tabbatar da cewa ita ce gaskiya ba da su wane ne suke yi ba ko kuma wane ne ya kawo ko wane ba da fatawa a kai dan haka Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم haka kafirai suke cewa tun lokacin nan yanzu kai ba alheri ne da baka gasuwa na akai ba da ba mu ne a gaba ba da ba kaza ba da ba kaza ba sai Allah ya ce tun da ba su samu shiriya ta hanyar alkur'ani ba dama za su ce ƙarya ce sun daɗe da jin irinta to haka yanzu ma sai ce yanzu kai da alheri ne wannan malam wani da bai mutu yana ba malam wani da bai mutu yana ba malam wani da bai yi ta ba malam wani da bai karantar ba malam wani da bai bayanin ta ba wai su ma'aunin su na gane cewa wannan kaza shine daidai kenan to kuma su sun san ƙarya suke yi a cikin ilimi don haka ba za su samu ɗalibin ilimi su bashi irin wannan hujjar ba sai wanda suka rena kwakwalwar shi to ai kai in an rena kwakwalwarka a ilmance shin an rena hankalinka ne a yi aiki da hankali mana yaya wani zai zo ya buɗe littafi ya karanta ya ce ga hujja ga dalili ga inda aka kwan ga inda aka tashi ga inda aka tashi ga inda aka tafi ga masauki ga zango duk ya tsaya ya feɗe sai wani ya zo ya ce maka to kai masallaci nawa kaga ana yi masallaci nawa littafi nawa aka ce jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu yanzu matsalar da ta rage mu dan tattauna dangane da jilsatul istiraha shine na farko dai babu shakka game da cewa hadisan jilsatul istiraha baki ɗaya su sun inganta babu shakka akan wannan duk mun tabbatar da waɗannan a karatuttukan baya abu na biyu shine to yanzu waɗannan hadisai da suka tabbata sai aka samu wani ya kale da wata fatawa ta wani malamin fiqhu cewa kada a yi ya zama yaƙi to sai a ce wannan mutum in dai bai samu labarin waɗannan hadisai ba ko kuma sun zo mishi ba ta hanyar da suka inganta da zai iya karɓe ba yake kin yin jilfatul istiraha ba za a zarge shi ba to amma mutumin da ya ji nassoshin nan da aka yi ta karantawa tun tsawon makon nan da aka shige da dalilai da aka yi ta kawowa amma duk da haka sai ya taurare to shin wannan mutum za a bi shi sallah ko ba za a bi shi sallah ba to bin wannan mutum sallah ya koma ƙarƙashin bin babin ɗan bid'a da mai son zuciya sallah sai a duba a gani shin akwai limamai masu tsoron Allah masu karɓan gaskiya su sallama mata kai tsaye to a tarwatse wa wancan mai son zuciya a koma wurin waɗancan masu tsoron Allah domin bin wancan mai son zuciya to haɓaka al'amarin shi ne girmama sha'anin shi ne ya ce sun ce abin da muke ba daidai ba kuma suna bin musalla to sai zama a tarwatse daga wurin shi tun da shi ya yi wa manzon Allah kunnen kashi ya taurare ya zama shaidanin cikin mutane to sai a watse ba za a ce shi kafiri ba me yasa ba za a bi shi sallah ba a tunda akwai limami wanda yake bin gaskiya tsakani da Allah ba za a zo ana bin limamin da yake yana bin son zuciya ba to amma in ya zama shi ne liman babu wani sai shi in ma wani wurin aka tafi dan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan to ya za a yi sai a ci gaba da bin shi haka to sai a tsaya a yi nazari in muka yunkura muka ce za mu tsige shi ne mushi juyin mulki me zai biyo baya ba abin da zai faru don mun ce gafata malam daga yau mun daina bin ka sallah ka dawo ka zama cikin mamu mun naɗawa ne ba abin da zai faru ko kuma kawai ya zo zai sallah sai ga mun tura wani babu wani zubar da jini babu hayaniya babu wani rikici da zai faru to a yi mishi haka shine alheri to amma in ya zama akwai zubar da jini akwai kashe-kashe to wannan ya saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ana kokarin tabbatar da wannan abu wanda yake mustahabbi ne ayi kokarin abin da yake kuma zub da jini haramun ne to amma wannan ba ɗaurewa 'yan bidi'a gindi aka yi shikenan su ce to tun da dai mun ji cewa a cikin aƙidarsu su babu faɗa ba ta da hankali to mu rinka ta da hankali don dole su yadda su haƙura da mu wannan ba ɗaure musu gindi aka ba muna tsayawa muna feɗe madarar yadda tsarin mu yake ne yadda tsarin aƙidar mu take mu ba kawarijawa ba ne kawarijawa su ne ɗan abu kaɗan sai su ce wani kafiri ne wani kada a bi shi sallah wani kada a ciyan kanshi wani arne ne wannan manhaji kawariji kenan to mu ba a wannan muke ba muna manhaji ne na ainihin ahlus sunna wal jama'a as-salafiyya ma'ana aiki muke da alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya amma a bisa fahimtar salafus salih yaya annabi ya aiki da wannan aya yaya annabi ya aiki da wannan hadisi to wannan ainihin shine manhajin mu dan haka kaga da muka kawo jilsatul istiraha sai da muka kawo wasu sahabbai waɗanda suka ƙara bayani akan ta dan ka tabbatar da cewa haka ne mazhabin salaf jama'a an fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan sa'an nan in mun gane haka to sai mu ga cewa limamin da ya taurare ya ƙiyinta ɗin nan aka ga cewa bin shi sallah wato aka ga cewa cire shi zai kawo fitina komawa wani masallacin duk irinsu ɗaya to ya halatta za a ci gaba da bin shi sallah ba a jilsatul istiraha to amma wannan fa bai halatta mana dan shi ya miƙe mu ma mu miƙe ba dama inda matsalar su take kenan cewa ya liman zai miƙe kai kuma ka zauna to shi limamin nan tsakanin shi da Allah tsakanin shi da Allah a ina ya samo dalilin cewa daga raka'a ta ɗaya ya miƙe a cikin dalili mai inganci muna mukabalanta duk limamin da baya yin jilsatul istiraha ba wai a garin nan ba ko a ina yake sauraron mu a kasar yake ji ko ko yana jin mu ne yanzu live kai tsaye to ya kawo dalili akan me yasa daga sujuda ta biyu yake miƙewa tsaye tsakanin shi da Allah ake son ya kawo dalili dalili kuma ba ruwanmu da naɗinka ko sandarka ko saje duk wannan ƙarya ne kowa zai iya yin su amma dalili ake so Allah ya ce annabi ya ce daga sujuda ta biyu a miƙe dalili ingantacce a zo a karanta a cikin littafi to dan menene kenan liman yake aiki da abin da bai da asali ya bar abin da yake asali to kuma sai a bi shi akan haka ba za a bi shi akan haka ba don haka kai in ka ɗago ka zauna jilsatul istiraha dafa'an shi kuma ya miƙe sannan ka zauna sai ka yunkura ka tashi hairan da Allah ya shiryar da shi domin ya kauce hanya sai dai ba a ce sallar shi ta ɓaci ba ba a ce kuma ya zama kafiri ba amma ya kauce hanya ya sanya son bid'a ya sanya son zuciya kuma yana cikin sahihul bukhari cewa babu imamatil maftuni wal mubtadi'i mutumin da ya shiga fitina ko kuma wanda yake dan bid'a fitina shine irin wannan halin da suka shiga Allah ya jarabce ka wanda kake ganin bai isa ya faɗa ba sai kuma Allah ya yarda shi zai faɗa kaga Allah ya fitine ka ya jarabce ka haka Allah ya musu game da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru kafin zuwan annabi suna cewa Allah ka taimake mu ka gaggauta zuwan annabin nan mu haɗu mu karkashe maguzawa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abin da suka sani ne lokacin da ya zo sai suka ƙaryata Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirina Allah ya tsine musu albarka saboda me saboda sun yadda ɗari bisa ɗari amma da abin ya zo sai suka ce a'a tun da wannan ne ba za mu bi ba mutanen makka haka suka ce min alqaryatayn azim dan ne ba aiko daga makka a samu cikin makka abu sufyana ko a samu a ta'if a samu wani babban mutum sai a aiko marayan gidan abu talib maraya Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan gidan abu talib sai Allah ya ce Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya dace ya aje amana shi Allah shi ya san wanda ya dace ya aiko ya zaɓi Muhammadu ɗan Amina ko kana so ko ba ka so ba ka da hanyar da za ka shiga aljanna sai ka bi shi sai dai ba cikin wannan al'ummar kake ba don haka dole ka kwantar da kanka to shi ne sai ya zama Allah ya jarabce su wanda ba sa tunanin zai faɗa sai ya zama shi zai faɗa wanda suke tunanin ya faɗa sai ya zama ba shi zai faɗa ba wa qala Allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqq inna fa'al bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu fa qultum ma nuhibbu wa ma nasha'u haka nan ainihin Hassan ya gaya mutanen Makka yace Allah yake gabawa nan na aiko dan ya zama jarabawa gare ku yace ni Hassan da dangi na mutanen Madina al-Ansar sai muka yadda da shi ku kuma kuka ce ba ma so ba ma kauna jama'a mun fahimci wannan to al-maftun kenan ya shiga cikin fitina shi in dai wani ne zai faɗa in dai su wani ne in ba dan kungiyar shi ba in ba dan mazhabin shi ba in ba dan ɗariƙar shi ba babu yadda zai yadda to kaga wannan ya shiga cikin fitina sannan wal mubtadi' da wanda ya lazimta wa kanshi bid'a bid'a ya ɗauka ma'ana ba bid'a wadda ya ta kafirtar da aƙidar shi ba ga bid'o'i nan yana yi irin yadda waɗannan suke yi ƙiri da muzu su kiraya sunna su zo suna haɓaka al'amarin ainihin bid'a wannan ya zama mubtadi imam bukhari ya ce in ya zama muku kiki kaka shi kenan kamar yadda muka gane a baya sai ku ci gaba da bin shi sallah ana nan ana addu'a Allah ya kawo mutumin kirki wanda yake mai rai da lafiya lafiyayye wanda yake cikin hayyacin shi bai samu motsuwa a cikin imanin shi ba domin irin wannan imanin shi ya motsu ya samu tabuwa yana bukata a kai shi psychiatric na aqida wallahi psychiatric na aqida ya kamata a buɗe psychiatric na aqida in aka samu irin wannan ya tabu sai a ce liman ya kamata wata uku za a kai ka a dan musuluntar da ainihin wato aqidan nan taka tukuna ka dawo cikin hayyacinka psychiatric na akida ya kamata a yi wannan wa ma zalika alallahi bi aziz to wannan kenan to in kana son ganin dan ka san ba wai fatawa ce bugun kirji na ba kawai akwai babban malami a sheikh al-ansari mai littafi mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj littafi ne al-imam an-nawawi ya rubuta shi na fiqhu sai wani babban malami a shekul ansari sai ya sharhin shi a cikin mujalladi hudu to ka duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya zuwa ɗari ɗaya da saba'in da biyu ya tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya ya ce illu nan ya ƙi yin jilfatul istiraha tun da ta tabbata sunna kai ma mu karka sace ka ƙi ka yi dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi kar ku taɓa tunanin da shehun ɗariƙa kaɗai ake duk shehun da ya saba ya zama la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq manzon Allah ya zo wannan sallah ya ƙi shi to ya saba ma Allah to tun da ya saba ma Allah to ba za a mishi da'a akan wannan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan ka duba ainihin littafin majmu'ul fatawal kubra ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin juz'i na 22 shafi na ainihin 263 ibnu taymiya an yi mishi irin wannan tambayar cewa ala gafarta malam liman bai yin jilsatul istiraha ko ya halatta ma mu yayi ibn taymiya yace to dai dilsatul istiraha ta tabbata dai qur'ani da sunna tunda Allah ya aiko annabi cewa ya karantar da mu sallah sa'annan annabi ya zo ya karantar da mu sallah sannan nan ya dilsatul istiraha yace ta tabbata hadisai ingantattu akan haka an samu manyan malamai kamar su Shafi'i da Ahmad sun bada fatawa akai don haka yin ta ainihin sunna ne ga kowa da kowa yace kuma dan liman ya ki imamu yayi babu komai dan dan wannan ainihin zama da ya kadan bai bi liman ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da zai ruɗe ka shine ƙarshen maganar sai ya ce ko da ike ya bi liman ɗin shine ya fi ma'ana ya miƙe tun da liman ya miƙe to ya miƙe shi ma shine ya fi amma sai ƙara tabbatar da cewa amma tun da zaman kaɗan ne babu abin da ya ɓatar da sallar shi to kai dawo ka kalli matsalar da kanka wai shi liman ne ya hana shi shi liman wai ne ya hana shi duk ba shi ya haddasa wannan fitinar ba akwai fitinan ne irin shi da ya kawo fitina babu don da ya yi aiki da wannan sunna duk wannan fatawa da bata taso ba in yana shakka bata inganta bane to ya kawo dalili a to ta inganta to wai ne ya hana shi tsakanin shi da Allah wai shi bai jin tsoron Allah ne ko kuwa ulama ubani Isra'ila ne duk ulama bani isra'ila ne ba sa karban gaskiya kanu la hauna an munkarin fa'aluhu duk in suka fara barna nasihar duniya ba ta musu aiki to a ce saboda Allah kai ka taurare ka zama dan santsi ka zama dan tabo ka zama dan laka ka zama dan jar kasa duk ka kafe a wuri ɗaya a rasa yadda za a yi da kai ka ce kai hantar da jama'a addinin musulunci yadda ya kamata ba kada nan gaba a zo a samu matasa waɗanda za su yi kuskuren fahimtar sunna su zo su juye su zama kawarija dan kun san haka aka taho da ba a karantar da mutane ba da farko da liman ya danyi abu kawai zai ce a kifar da kafiri kada a bi shi sallah to wallahi yanzu sakamakon da'awar salafiya ne duk aka zauna lafiya in ba kun ba haka ba wallahi duk yadda malaman nan ya kamata su ruɗa garin nan sun yi fa Allah ne ya tsare garin nan daga ruɗani duk yadda suke son su raba kai sun yi sanda aka fara tattauna matsalar jilsatul istiraha 1994 kamar shekara takwas kamar yadda na gaya mana wancan karatu da aka yi akwai fa wanda ya iya kene ne ya iya yin kene ma ya yi wa manzon Allah rashin kunya a gaban jama'ar musulmi kuma shi shugaban su ne ya ce kai dai abin nan ya tabbata amma ni fa wallahi ba zan bi wanda yake yi sallah ba to kai a matsayinka na shugaba an ka faɗi haka kuma ya sai kada kana cewa ni ban ce kada ku bi ba amma ni dai ba zan bi ba to fa kai ne shugaba kai baka bi ba to waɗannan muƙalladai da imanin su yake a hannunka yaushe za su yarda su ce za su bi saboda haka duk su ne suke ruɗa al'amari to amma duk yadda suka ce kada a bi mu sallah sai mu ce a'a a je su a bi su sallah a je a bi su sallah mu in Allah ya zo mu ba kawarijawa bane alhamdulillah malaman da suka karantar da mu malaman hadisi ne malaman aqida na salafu ne sai da suka dura mana aqidar salaf akan kokarin tabbatar da zaman lafiya a bisa komai don haka duk inda za mu juya sai mun yi kokarin shari'a tarin jayi son zuciya dangane da mu to amma zure yake manhaji ne na kawarijanci da mutum ya saba maka akan mustahabbi sai ka ce kada a bi shi sallah kuma suna cewa suna aiki da fiqh kuma malaman fiqh ga iziya nan ga muktasar nan sun ce ko saɓanin furu'a baya hana abuwa na sallah kamar maliki ya bi shafi'i ko maliki ya fi hanafi ya bi hanafi suka ce babu laifi karatun yana cikin iziya yana cikin muktasar amma su duk sai su aje wannan su aje qur'anin su aje hadisin su aje fiqhu sai su kawo son zuciya sai su ce kada a bi sallah saboda mai yanayin jilsatul istiraha in ka ce to ka kawo mana dalili to ritsa su ya kamata ku yi su kawo muku dalili in ba haka ba waɗancan yan ɗariƙa da kuka ritsa su me suka yi muku su suna ba ƙarya suka yi aka ritsa su ba sai da suka yi zufa mutum ya cire tabaran shi ya cire naɗi ya share zufa ba ka da dalili ya tota shi ka ba mu guri to kai ma yanzu sai a ritsa ka sai ka kawo dalili eh ka kawo dalili wanne limami ne zai maka kara ya ce in an mutu in ka mutu a saka shi kabari tare da kai ce bari mashi kara ai yana jin magana ta sau da kafa duk abin da nace bai ketarewa bari in cire kayana ku haɗa mu zai maka haka ana tahowa shi ne a gaba ya baro makabartar sauri yake yi kada wata mafuzgiya ta fuzge shi ko Allah ya shirya da mu su so da haka jama'a kun ji to matsala ta gaba ita ce yayin da mutum ya zauna jilsatul istiraha a raka'a ta farko ko ta biyu sai ya manta sai ya fara yin tahiya to sai marmaza sai miƙe babu kabli babu ba'adi a kan shi amma in sai da ya riga ya gama tahiya tsaf sannan ya tuna jilsatul istiraha yake yi to ya yi ainihin ƙari a sallah kenan mun fahimci matsalar da kyau ya fara jilsatul istiraha sai ya manta mai yiwa tahiya ce sai ya ci gaba da tahiya yana cikin yin tahiyar bai gama ba sai ya tuna sai ya tashi babu kabli babu ba'adi a kan shi amma yana cikin yin tahiyar nan bai tuna ba sai da ya gama tahiyar tsaf sai ya tuna ai jilsatul istiraha yake yi to ya yi ƙari a cikin sallah don haka ya cancanta ya yi sujuda sa'awi ko ya yi sujuda kabli ko ya ainihin ba'adi da yadda fatawar malikiya abin da ya shafi ƙari sai ya yi ainihin wato abin nan kenan ba'adi kenan wannan fatawa yadda ka ji ta na faɗe ta haka tana nan a cikin wancan littafi da na faɗi a ɗazu mughnil muhtaj ainihin ila ma'rifati ma'ani alfazul minhaj minhaj na al-imam an-nawawi littafi ne na fiqh al-imam an-nawawi ya rubuta tana nan a ciki a mujalladi na ɗaya nan shafi na 171 zuwa 172 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to dangane da wannan mas'ala ta jilfatul israha mun kawo maka dai littattafai akai sa'annan muka kawo maka ainihin bayanai na malamai na fiqh to amma ga ƙarin wasu littattafai da muke fatan ka je ka duba waɗanda waɗannan littattafai sharhohi ne na littattafan hadisi ka ɗauki littafin fatuhul bari sharhu sahihul bukhari mujalladi na biyu daga shafi na ɗari uku zuwa ɗari uku da tamanin da hudu zuwa ɗari uku da tamanin da biyar fatuhul bari sannan ka ɗauki littafin ainihin aunul ma'abud sharhi ne na sunan abi dawuda a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da sha tara da kuma juz'i na uku shafi na saba'in da shida da saba'in da bakwai haka kuma ka ɗauki littafin aridatul ahwazi ta ashek al-imam abubakar ibn al-arabi ba maliki ne a cikin mujalladin farko shafi na tamanin da uku sannan kuma ka duba littafin tuhfatul ahwazi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da goma sha biyu wannan littafi sharhi ne na tirmizi wanda a sheikh abdulrahman muhammad mubarak fori ya yi shi wani mutumin ƙasar indiya ne sannan ka duba littafin subulus salam a cikin mujalladin farko shafi na ɗari uku da goma da littafin nailul autar sharhi ne na muntakal akhbar a cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na ɗari uku da ɗaya zuwa ɗari uku da uku a takaicen takaitawa a gurguje waɗannan su ne littattafai na sharhohin hadisai waɗanda za ka je ka gani duk waɗannan curuka da ke damun ka game da jilfatul istiraha sai sun tsaya su yi maka bayanin sun Allah so in dai kai mumini ne to kana karanta sai ka ji ka ƙara gamsuwa amma in akwai nifaqa a cikin zuciyarka kana ƙara karanta kana ƙara bata ne Allah kiyaye to sa'an nan sai kuma almaraji'ul fiqhiyya littattafai na fiqh da ya kamata ka je ka duba don ka samu ƙarin bayani akan jilfatul istiraha shine ka ɗauki littafin al-muhalla ta al-imam ibn hazm az-zahiri a cikin mujallar juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu ka duba kuma har wayo littafin al-azkar na al-imam nawawi a cikin ainihin shafi na ɗari ɗaya da saba'in da uku zuwa ɗari ɗaya da saba'in da hudu a cikin mujalladin farko littafin al-azkar na al-imam nawawi akwai salimu ibn idin al-hilali wanda yake almajirin albani ne malamin da ya littafin sifatu saumin nabi da shi da ali hasan ali abdulhamid to ya ɗauki wannan littafi na al-azkar ya yi takhrijin shi ya sa mishi sahihul azkar wa da'ifuhu ya ware sahihan da da'ifan a cikin mujalladi biyu to a mujalladin farko na wannan azkar ka duba shafi na 173 zuwa 174 in ma kana da littafin al-azkar umuman in dai al'azkar ne ka je ka duba al'imam nawawi ya tsaya tattauna matsalar insha Allah littafi na uku kuma shine wancan da na faɗi mughnil muhtar littafi na hudu shine bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta al-imam abul walid ibn rushd al-maliki a juz'in farko shafi na 118 da littafin ainihin al-majmu'u sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi mujalladi na uku shafi na 443 ka duba kuma littafin tamamul minna shine muka karanto wannan daga shafi na 110 zuwa da 11 zuwa 112 sa'annan ka duba wannan fatawa ta ibnu taymiya yadda muka faɗa sannan ka duba talkhis na sifatu sala mun karanto shi shi ma ka ji cikakken bayani akan zulfatul isra'a sannan sai masalikud dilala fi sharhin risala a cikin shafi na 46 zuwa shafi na ainihin wato 47 duk waɗannan littafai tsakanin littattafan fiqh da hadisi ne suna tabbatar da cewa jilisatul istiraha sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata kwantsa da wata kazanta da wata datti da duk abin da aka ka aka danganta gare ta sai da suka yi kokarin sharewa suka tabbatar da abin da yake daidai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a ƙarshe sai mu ce ga wannan littafi da shi za mu cike waɗannan bayanai namu akhta'ul musallina kurakuran masallata talif muhammad siddiq al-minshawi minshawi wanda ka sani mai kira'a shine wannan littafin mun fara karanta shi wannan littafi muka dan dakata kaɗan in mun gama karatun littafin sifatul sala da izinin Allah wani lokaci za mu zo mu karanta shi yana tsayawa ne yana bayyana kurakuran da masallata suke yi abubuwan da suke a sallah suke kuskura sunna ba wai suke kuskura fiqhu ba dan fiqhu in ma ka kuskura wani zaka daidai da wani amma kurakuran da suke suke kuskure sunna shine gashi a cikin ainihin shafi na 95 na wannan littafi min shawi yace tasi'an kuskure na tara dangane da al'amuran da masallata suke yi a ƙarƙashin kurakuran da suke yi na aikace dangane da sujuda sai ya ce khatu'uhum fil inkari ala man yajlisu jilsatal istiraha ba ba ma wai marasa yi ba a'a malaman da suke tashi suna fada suna hajijiya suna musu akan jilsatul istiraha yace bayani akan kuskuren su su kansu ne ma sun fada kuskure kai dama da baka yin jilsatul istiraha tuntuni ka dade a cikin kuskure dama kai amma su malaman nan da suke tashi suna fada akai sai ce kasirun minal musallina da yawancin masallata wa khasatun man ya'taniquna ba'd al-madhahib al-fiqhiyya musamman ma waɗanda suke rungume wasu mazhabobi na fiqhu yunkiruna ala man yajlisu jilsatal istiraha yace sai ka same su suna fada suna yin musu ga duk wanda yake yin jilsatul istiraha sai yace wa hiya jilsatun khafifa zama ne dan sassauka haka ba dadewa ake ba تكون عند القيام من السجود من السجود للثانية والرابعة daga sujuda ta biyu in mutum ya dago zai tafi raka'a ta biyu zuwa raka'a ta hudu yake yin ta sai ce wa hadhihi jalsa kaga wannan zama da ka gani sabitatun tabbatacce ne a cikin sunna to ba cewa ya tabbatacce ya ce ni alaramma ne na yi karatu kasar guda na yi ladani ne a masallacin gidan fahad yanzu ya ce tun da ni ladanin fahad ne ai gaskiya na faɗa a ce gaskiya ne ba haka ya faɗa ba sai ya ce فعن مالك بن الهويرث دجا مالك دان هويرث وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام سيكا حديث مالك دان هويرث cewa in ya ɗago daga ainihin wato annabi ya kasance in ya ɗago kanshi daga sujuda ta biyu sai ya zauna ya natsu sa'an nan sai ya sa hannayen shi dogara a ƙasa sai kuma ainihin ya miƙe tsaye ya ce alhadisi ya ce wannan hadisi a bukhari da abu dauda suka ruwaito shi jama'a mun ji ko sai ce wa qad qala bi istihbabiha ash-shafi'iyya wa dawud wa ahmad fi akhir amrihi cikin malaman fiqh su wane ne suka bayar da fatawa da ainihin jilsatul istiraha yace mazhabin shafi'iyya da mazhabin al-imam dawud az-zahiri dan haka kaga mun kawo littafin al-muhalla na ibn hazm az-zahiri wa ahmad da al-imam ahmad fi akhir amrihi a ƙarshen fatawar shi mun yi bayani akan wannan to a takaice shine sai ya ci gaba da kawo abubuwan shi ma karshe dai har ya kafa maka hujja da sifatus salati yace masu cewa din nan ba za a yi jilsatul istiraha ba yace ba wani dalili ne ainihin suke da shi ba sai dai wasu hadisai ne suka kawo suka ce ai tunda ba a samu jilsatul istiraha a ciki ba wannan ya nuna kenan babu jilsatul istiraha ya nuna cewa wannan ai kuskure ne in ma a haka ne a hankalce ma tunda a hankalce ne suka kawo hujjar su ba a ilmance ba sai a ce to ai dan ba a samu jilsatul istiraha a wani wuri ba ai tana nuna cewa annabi yana baya yin ta wani lokaci kenan iyakan ma abin da za a ce ke to tare da cewa wannan hujja ce mai rauni dan ba a same ta a wani wuri a ce ya nuna wani lokacin annabi baya yin ta a'a mun yi bayani akan wannan dan ba a same ta a wani wuri ba wannan baya nuna cewa wani lokacin annabi baya yin ta wannan hadisin yana bayanin wata matsala ne in ka duba ai zaka ga wata matsalar da ka amince da ita kai ma zaka ce to ai ba ta a hadisin kamar tahiya sai ka ce to shikenan wannan ya nuna annabi baya yin tahiya wani lokacin shi da kanshi zai ce maka a'a ai an samu a wani hadisin ko yaushe annabi ne sai a ce ai wannan ma an samu a wani hadisin annabi ne ko yaushe shi yasa daga ƙarshe abin da zamu ce jama'a kowa ya lazimci jilsatul istiraha din nan da mazan mu da matan mu da dattawa da waɗanda suke masu ainihin wato samartaka a jika da tsofaffi da kowa da yara dukkan mu kowa ya lazimci wannan sunna tun da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam matukar ka fara wulakanta sunna mustahabbiya to ana nan wata ran zaka zo ka wulakantar da sunna muakkada daga nan sai ka wulakantar da farilla daga nan kuma sai an same ka wata ran ka koma kana neman ka afka shirka Allah ya tsare mu to ƙarshe abin da zan gaya mana shine jama'a ba ka iya mallakar bakin mutane dangane da abin da za su faɗa ba ka iya mallakar alƙalamin mutane dangane da abin da za su rubuta amma kai ka faɗi alheri ka kawo dalilai kuma ka rubuta alheri ka kawo dalilai Allah shi ke tabbatar da gaskiya ba kai ne ba ka tabbatar da ita ba abin da ya sa na faɗi wannan magana shine ne su waɗannan mutane waɗanda suka dage suka sha alwashin duk wata sunna matuƙar dai mu ne muka zo muka karantar da ita sai sun yi musunta don me don mun ƙi mu je mai rijista da ƙungiyarsu wallahi tallahi kar ka daɗa kar ka rage wannan shine dalili akwai wasu 'yan ɓangaren ƙungiya in yi muku tarihin amma a kaikaice da suka zo suka same ni suka ce suna son ne in karfafe su in ba su goyon baya za su kafa masallacin juma'a a garin nan in suka kafa masallacin juma'an nan ni za su naɗa liman duk abin da na amince da shi na sunna gaba ɗaya za a yi aiki da shi amma dai in ba su goyon baya 'yan ɓangaren su don suna ga in na ba su goyon baya za su samu karɓuwa a wurin jama'a to ni kuma abin da za su yi mini duk abin da na ce na sunna za su yadda a yi a masallacin tun da dai za su samu masallacin juma'a sai na ce a'a ma'ana ba don Allah ba kenan ba don Allah ba kenan to kaga ashe wannan yake fassara duk wanda zaka bi kungiyar shi to duk abin da zai zaka faɗa zai yadda amma in ka kifa sai ce bai yadda ba to kun ga wannan shine asalin ashabul ahwa'i kenan masu bin son zuciya Allah ya tsare mu da bin wannan hali za mu ci gaba da karatu daga cikin wannan littafi na ainihin wato sifatus sala ta shi ash-shaykh al-muhaddith العلامة النهرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله duk shubuhohin suka saka muku sai ku yi haƙuri ku yi ƙoƙarin gaya musu iya abin da za ku iya amma ku yi ƙoƙarin samun kaset in ya buga ya buga ya buga ka ce to malam don Allah ka ɗan saurari kaset ɗin nan mana ka ji ka daure abin kamar ba daɗi amma daure don ba ɗan ƙungiyar ka ne kaset ɗin ba za ka ji ba daɗi kamar ana soka maka mashi amma ka daure kuma abubuwan da aka faɗa ka kawo aka so su amma da dalilai kwatankwacin waɗanda aka kawo ko fiye da haka in ya kawo kuma aini ina da rai ko in kuma na rasu insha Allah kenan kasadin yana nan akwai bayan Allah waɗanda har abada za su doge akan wannan da'awa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba za a gushe cikin wannan al'umma ana samun waɗanda za su tsaye akan sunna shi ba har sai tashin alkiyama ya zo ya riske su duk inda aka kada aka raya aka kada aka raya sai ga an samu koda guda ɗaya a wani gari ko a wani ƙauye ya dage ya ce sai an bi sunna din nan dan dai zama annabi ma yana da wakili tijjani na da nashi wakilin abdulkadir na da nashi wakilin hunaini na da nashi wakilin shaitan na da nashi wakilin wani na da kowa yana da nashi to a gana annabi shi ma waɗannan sunan shi ma yana yi su yi mishi cibayyo shi ma ya kawo musu hadisi da aya tunda su za su haɗu gaba ɗaya za su haɗu gaba ɗaya za su iya yin taron dangi al-ahzab ne za su haɗu gaba ɗaya shi kuma zai daure sai ga kuma yayi nasara akan saboda Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibuna wa inna jundana lahumul mansuruna Allah yake tawaga ta ita za ta yi galaba ita za ta yi nasara Allah madaukakin sarki ya taimake mu su kuma mune musu addu'ar Allah madaukakin sarki ya shiryar da su Allah ya sa su gane idan kuma sun fahimta sun ki fahimta ta annutanci ne da ta'addanci suke son su yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kai ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'ani da wannan sunna Allah kai ka san yadda ya dace kai maganin su Allah kai maganin su akan nema da suke su mutuncin sunnarka saboda kadai sai mutum ya sake da cewa wai an taba kungiyar shi ne wace kungiya aka taba kai ne ka je ka tabo sunna ake maka raddi da kai ake ba da kungiyar ka ba me ya mu da kungiyar ka za mu mata raddi kai ne ka buɗe baki kawai ka baki sunna annabi ka ci mutunci ka soke don haka da kai ake to amma kai san haka dama kare yake in ya tsogani faɗa sai afka gidansu da gudu da an bi shi kuma sai a ce ya baka biyo mana kare har gida to haka ne ya tsaya shi ma ya koma ya tono faɗa sai ruga da gudu sai koma cikin kungiya ya ceto kungiya a tashi fa da mu ake fa a da kai ake al-i'timadu ala al-yadaini fi an-nuhudi ila ar-raka'a malam ya ce dogaro akan hannaye guda biyu sun nuhudu ilar raka'ati wajen yunkuri tashi zuwa ga ainihin raka'a ta biyu da raka'a ta uku da raka'a ta hudu ma'ana in ka idar da jilsatul istiraha to ba yunkuri za ka ka ainihin tashi da gwiwoyinka ba a'a kamar yadda a can muka tabbatar da cewa za ka tafi da hannayenka ne to haka wajen tashi ma da hannaye za ka tafi a can akwai littafi da ya kamata ka je ka nemi wannan littafi ka duba na suhuba anil buruki bin rukuba littafi ne a sheikh abu ishaq muhammad hijazi sharif almajirin albani ne wani hazikin malami cikin mutanen masar ya yi karatun hadisi a hannun ashekul muhaddis muhammad nasiruddin albani kuma abin mamaki sai da ya phd nashi akan ainihin yaren ainihin wato spain da ainihin faransanci sannan kuma gashi kwararren malamin hadisi kuma dokta ne guda a wajen ainihin yaren faransanci da kuma ainihin yaren spain shi yasa waɗannan 'yan boko da kuka gani wallahi inda za a tsaya a fahimtar da su addini ba ƙaramin aiki za su yi wa addini ba saboda suna da wani haske na ilimi ya ake ake bincike kuma su sun san mutuncin ilimi saboda mai duk ɗan boko idan ya project nashi ko ya thesis nashi ƙarshe sai an ce ya kawo sabtul maraji ina littattafan da ya dogara da su ya rubuta ina dalilai ko kuwa wahayi ake maka to tun da an saba mishi haka sai kaga yan boko sun san mutuncin irin waɗannan maganganu da ake faɗe ane ana kawo dalili ane ana kawo dalili amma mutumin da kawai ya riga ya saba ne a ɗaure shi da girman carbi da girman rawani da girman shehintaka shi kenan duk inda aka kawo dama an riga an dafa mai girman wana ɗin nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ka ga cewa duk inda bature ya nufo sharri sai nufi boko dan ya san in yan boko suka dauka yanzu za su yi mishi tallan abin wannan yi zai zama kwamishina wannan minista wannan darakta wannan pamfet wannan kaza to shine a ofis sai abin da yace shine a kaza sai abin da yace jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan littafi ka je ka same shi ka duba shi nahyu suhba anil buruki bir rukuba hana abokai game da anil buruki bin rukuba game da durkuso da ainihin wato gwiwa wato in zaka tafi da hannu zaka tafi in zaka dago da hannu to dago wannan da hannu nan za a nuna mana abu biyu idan zaka dago daga jilsatul istiraha zuwa miƙewa tsaye hannu zaka sa ka dafa to hannun ba yadda kake so ba sai yadda shari'a ta ce dunkula hannunka za ka yi kamar mutumin da ya kama kulli yake matsewa wannan ita ce sunna kaɗai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya shimfiɗa hannun shi haka ya taso to wannan kuskure ne ko bidi'a ko son zuciya ɗayan abu uku ɗin nan duk wanda ka yana haka zai tabbata gare shi kuskure shine akwai malaman da wannan hadisi na maganar dunkula hannu sai ya zo musu ta wata hanya wadda yake ba su karɓe ta ba sai zo musu ta cikin riwayar ibnu abbasin riwayar ibnu abbasin kuwa wannan bata tabbata ba na maganar dunkula hannu don haka da suka zo sai suka raunana ta kamar su alhafiz ibnu hajar al-afqalani ibnu salahi al-imam an-nawawi sai ya zama to ga kuma wata hanya mai rai da lafiya ta zo ita ce hanyar abdullahi dan umar wadda abu ishaq al-harbi shi kadai ya rawaito ta a cikin littafin shi mai suna gharibul hadis kamar da zamu zo mu ji insha Allah jama'a mun fahimta to kaga wanda ya musu waccan ya ce to tunda hadisin bai inganta ba sai mutum ya tashi yadda ya saba tashi na ɗabi'a dan adam to kaga kuskure ne wannan ba za a zarge shi ba akwai kuma waɗanda yake son zuciya ne shine sun fahimta sun kuma ainihin ƙi su fahimta akwai kuma waɗanda yake ganganci ne ya hausu kamar suwa kamar su Khomeini za ka zo ka ji Khomeini ya ce kar ka sake in za ka tashi ka dunkula hannunka saboda mai dan ya tabbatar da shi kuma mazhabin shi na shi'a akan cewa duk abin da ya tabbata ahlus sunna su ne ya tabbata musu daga annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka karba wannan yana cikin ainihin littafin su mai suna miftahul karama fi fiqhil imama suka kawo wannan sharadin abin da ya tabbata ahlus sunna na yi sun kawo haddasana haddasana da waɗannan hadisai nasu matukar ba daga ahlul baiti bane suka ce kai dan shi'a kada kai misali mun karanto wannan misali a cikin ahkamul jana'iz a cikin babin bidiyoyin jana'iza suka ce tunda ahlus sunna sun ruwaito cewa in za a tura ƙasa kabari a tura da cikin tafin hannu to kai ka sa da bayan tafin hannu ka rinka hankadawa haka dan dai ka saba musu to zo da haka Khomeini ya tabbatar a nan cewa an za a tashi sai a tashi haka kamar yadda aka gada nan kasar mu ma ake iyaye da kakanni kaga shi a za ta samu gindin zama kenan a wurin waɗannan yan bid'a da masoya zuciya saboda abin yayi daidai da yadda suke so to amma hadisi ya zo tabbatacce kamar yadda zaka zo ka ji sai dai inda uzuri misali wani zai ainihin kasa dunkula hannun shi yayin da ya zama inda yake yin sallah din tsakoyi ne ko makamantan haka to kaga wannan wani hanzari ne daban to amma ranka da lafiyarka babu matsala me yasa sai ka ce to ba an ce dai mustahabi bane to dole sai na yi mustahabi to kai wannan baka da tsoron Allah mustahabi ba da shi za a ciccika maka ka samu ka haye ba Allah ya shiryar da mu ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يعجن ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية to sa'an nan kuma bayan annabi ya gama jilsatul istiraha sai ya ainihin yi yunkuri ya dogara a ainihin akan ƙasa ila raka'atis saniya zuwa ga ainihin raka'a ta biyu mun fahimci wannan da kyau ko to kun ganin an ce ya dogara akan ƙasa an an ce ya dogara akan ƙasa a zahiri da hannaye to amma dai wannan riwaya bata bayyana ba wannan riwaya yace al-Imam Shafi'i wal Bukhari sune suka ruwaito ta sai yace wa kana ya'jinu fi salati annabi ya kasance yana dunkula hannu a sallah ma'anar wannan wuri kenan to in ya dunkula hannun me yake da shi a sallar ya tamidu ala yadaihi idza qama sai ya dogara akan hannayen nashi idan zai tashi ina son ku tsaya ku fahimci wannan hadisi yadda ya kamata dan nan gaba kai ne liman kai ne shugaban kungiya kai ne dan malikin malamai kai ne sarkin malamai kai ke da wukan yanka a cikin fatawa in ka ce haram haram in ka ce halal halal to Allah ya kiyaye ka daga afkawa cikin kuskuren da waɗanda suka gabace ka don haka tsaya in ana koya maka ka fahimta wa kana ya ajinu fi salati ma'anar shi annabi ya kasance yana dunkula hannu a sallah kamar yadda mai damun kulli yake yi ko take yi ajana ya ajinu ajinan ajana ya dunkula hannu ya jinu yana dunkula hannu ajiman dunkule hannu daga ainihin al'ajinu kulli ai kowa karanta ahalari ya ji an ce al'ajinu ana maganar ruwa ko to me al'ajinu kulli ba kulli na naushi ba to ma kulli na naushi ne dama sai an dunkula hannu ma kullun koko kullun kunun zaki kullun wara idda ake matse shi din nan yaya suke matsewa a matse waɗannan yatsu guda hudu haka wannan ɗaya kuma a haɗe shi daga sama haka to haka aka shine ma'anar wa kana ya'jinu fi salati to an ce yana dunkula hannu a sallah to ya dunkule me yake yi da hannun a ina yake dorawa sai aka ce ya atamidu ala yadaihi sai ya dogara akan hannayen shi idza kama idan zai tashi to na ji wani wanda yake jahili ne bai koyi karatu ba bai je malamai sun koya mai sifatin salati ba wai sai ya ce wai wannan ya atamidu ala yadaihi idza qama wai albani ne ya fassara haka hadisi ne matanin hadisi in kai baka da garibul hadis Allah ya kai mu gobe lafiya za a zo da shi su kutun da guda sai ka ganshi duka zan kwaso littafin ma saboda su tabbata makaryata dan sun ce babu littafin kwata kwata a duniya kuma tun 1982 aka buga littafin 82 fa yau shekara goma sha shida da buga littafin kuma littafin almajirin imamu ahmad ibn hanbal ya yi shi za mu zo da tarihin shi ɗaya bayan ɗaya daga cikin littafin sayarwa a alamin nubala ka ji dalla dalla insha Allah almajirin imamu ahmad ɗaya daga cikin limaman fiƙi shi ya rubuta littafin gharibul hadith al-imamu abu ishaq ibrahim ibn ishaq ibn bashir al-harbi al-baghdadi shi ya rubuta littafin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ma'anarta kenan ya ajinu fi salati yana dunkula hannun shi a sallah to in ya dunkule kuma ya atamidu ala yadaihi sai ya dogara akan hannayen nashi idza qama ba wai in ya tashi ba a iza arada an ya koma mun yi bayani akan idan iza ta taso fi'ili madi tana hukunta cewa me kenan mubari'i mustaqbal iza qumtum ila salati iza qara'atum iza qara'atal qur'ana in za ka karanta qur'ani in za ku tashi sallah to haka nan ma iza qama ai iza arada an ya koma wannan hadisi gashi ash-shaykh al-allamah al-albani yace rawahu abu ishaq al-harbi bi sanadin salih abu ishaq al-harbi ya rawaito wannan hadisi da isnadi ne nagarta mai kyau shine salih wa ma'anahu inda al-baihaqi bi sanadin sahih akwai ma'anar wannan hadisi a cikin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi da isnadi sahihi abdullahi dan umar ya zo tashi a sallah sai ainihin ya tashi da wannan siffan sai suka ce lafiya yake yin haka saboda ya tsufa ne sai aka ce a a saboda haka ya ga annabi yana yi duk za a zo da nasoshin za a karanta insha Allah to kaji albani ya kawo maka wannan hadisi da ke tabbatar da za a tashi da hannu kuma ga yadda za a tashi da hannu ko sai ya ce wa amma hadisu kana yaqumu ka annahu sahamu amma hadisin da aka ce wai annabi yana tashi kamar kibiya la ya atamidu ala yadayhi baya dogaro akan hannayen shi daga sujuda kawai sai wuce kit haka sai miƙe tsaye shine ka annahu saham ka dubi kibiya yadda take wucewa take wulkitawa kibiya an harba ta to wai daga sujuda kawai annabi ya tashi sai kit sai tashi haka ba tare da ya dogara akan hannayen shi ba الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي فموضوع ya ce wannan hadisi hadisi ne na ƙarya ƙaga shi aka yi wa kullu ma fi ma'anahu da'ifun duk wani hadisi da ya zo da yake da irin wannan ma'anar cewa wai annabi baya tashi da dogaro da hannu yana tashi ya yunkuri da gwiwa mai rauni ne la yasihu bai inganta ba sai ce wa qad bayyantu zalika fi da'ifa yace na yi bayanin wannan a cikin silsilatul ahadith da'ifa a lamba hadisi na 562 da 929 da takwas ya ce ya bayyana haka sai ya ce kuma har wa yau dai wa qad ashkala ala ahadil fudala taqwiyati li isnadil harbi mai yawa wanda yake da sabon bugu ga tsohon bugu ba zai ga wannan ba yace akwai wani cikin manyan malamai ya ainihin rude game da ainihin wato kyautata karfafa wannan isnadi na abu ishaq al-harbi da nayi ya rude yace ya za a yi wannan isnadi ya zama kyakkyawa fa awdahtu zalika yace sai ne bayanin haka fi kitabi a cikin littafi na tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna ash-shaykh al-albani yace faraji'uhu fa innahu muhimmun ka koma ka karanta tamamul minna wannan bincike yana da muhimmanci to gobe in muka zo insha Allah dama ga tamamul minna dai mun zo da shi ga silsilar da'ifa mun zo da ita a gobe za mu tsaya da izinin Allah mu tattake mu ji bayanan da ke ciki sannan kuma mu karanto daga cikin ainihin shi kan shi garibul hadis din sannan mu yalwata mu faɗaɗa game da wannan mas'ala domin mas'ala ce da ke buƙatar ka a rage duk wani abu da aka san ya cancanta a